bare bari yace su ma sun zo sun sallama sun mika wuya ga zaka kwatalu haka kwata kwali arnan toba da ake fade sun gushe da musulunci da shaura jalla ta'ala shi ne wanda an kurma shugaban kasar Ghana yace baba ina so kai min addu'a na tsaya takarar shugaban kasa a Ghana shehu yace kai alkawari ba za ka yi zalunci ba yace ba zan zalunci ba shehu yace na baka mulki tabi ya ce to bari in je in buga fasta shau ya ce ka ji halalle an gaya ma an nada ka fasta banza fasta sai ga an kurma akan kujeran mulki an biyo shi ana ziniya ana bude ma kofa shine shugaban kasa shi kuma yana bude wa shehu ibrahim kofa shehu ya kalli shugaban kasa ya bude ma kofa ya rike takalmansa shehu ya ce hadimuka makhadumul muluki amira ya ce hadiminka na muhammadu yau sarakunan duniya gaba ɗaya hadimai na ne wa kulli mulukin ardi na matsuyunuhum wa haza ka mulkun layi ba'u bi dirhami suka gaya wa dukkan masu mulkin duniya idan su ta yi basi ni na hau mulkin yau da ba a siyansa da kuɗi ba wanda na ba kuɗi amma ga na akan mulkin duk duniya yau ba ba mai masoyin shehu ibrahim gasar rabawa biyu aka yi duk waliyai ba mai makiyan shehu tijjani eh duk waliyai ba mai makiyansa komai aka tawo da tarkace sai a ce shi ya fada shi tijjani ce komai amma ya dauka saboda shi kadai gayya ne yayi halifan manzo Allah eh halara ce wato yani halarta kudi su ce ta sanya riga ya dauka shi ko shehu ibrahim halaratul muhammadiyya ce shi sa kawai da ya taho shi ke na kai kuwa sai biyo kowa sai ya taho shi sa ya ce wa bil haƙa'iƙi wa bil ma'arifi wa sirrin sirrin sirrin sirrin wal awarifi kamar fi sirra khatimul wilaya jama'ata bayanan zauki wa diraya امتلع الخوم وقال قدني محلا رويدا قد بلعت البدني قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت كن يكن بلا تصويف لكنني اتخذته الوكيلة تعدوا فختارني خليلا وقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله وإذا كاكسي شيخ رضي الله تعالى هذا مجانا زواسا Najeriya yadda shehu ya zo ya aka yi kaza kaza kaza kaza ai shi da yake bada labari shi sarkin Kano ka san shi mai mulki mai mulki da isassu kun Allah su suka san shehu Ibrahim daidai sanin su amma sanin hakikar shehun yace ba za a san ni ba ba za a san ni ba amma da raksomatiya ka gani yace suna na ma ba za a san ni waye ba shehu Ibrahim kenan wanda yace a ranar tashin alkiyama manzo Allah man zai alfahari da shi yufakhiru bi fil anbiya ya alfahari da ni cikin annabawa ya ce kai annabi Musa kana da kamar shehu Ibrahim al'ummaka kai annabi Isa kana da kamar shehu Ibrahim duk ya tambaye su shehu ya ce laqad faza ahbadi janaw garsa hubbi masoya na za su ji daɗi ranar da za su tsinki da shan nan da suka yi na soyayya mataki la barhamal hadimul munaqizu ranar da aka ce yau barhama shine mai tsamo mutane daga cikin bala'i ranar tashin kiyama ka san shi shehu duk abin da ya faɗa amsa tana haɗe ka san mai wani ya ce ya kuwa ta kansu yake a filin tashin kiyama shi ma shehu bara ka sa akwai wawaye ko shehu sai ya ce kai da gargara la mamduhi wanda nake wa yabo annabi muhammad ya faɗa mun fuhuli fihi bakina da bakinsa ya gaya mun cewa inni mufawwirin umuri ila barhama gaba ɗayan al'amuransa manzo Allah zai sheko al'amarin zuwa gare ni ranar tashin kiyama kawal muna tizu ni zan zartar da abin da za a yi ma a filin taron mashi Shehu Ibrahim. Ya ce kai, sai inda na bi ɗaukan hoto na ake yi ana ta farin ciki ana murna. Hau, hau, hau, ana ta ɗauka ta a hoto ya ce wa yo Allah. Ya ce ina ma masu ɗaukan hoto na hoton bai ba su matsala ba. Ya ce duk wanda ya ɗauki hoto na sun sami matsala bai ɗauko sosai ba. shehu ya kace hoton ka bai da kube ce falahu sawaruni fil haqiqati lam yarau wa shakhsi mahbubin bihi natamatau falahu sawaruni fil haqiqati da masu daukan hoto sun dau haqiqanin hoto na lam yarau su wa shakhsi mahbubin da an wanko hoton shehu yace ba wanda za a gani ana wanko hoton sai a ga annabi Muhammad bihi na tamatau wannan da muke jin daɗi da shi yace to saboda an samu matsala yace shi yasa hoton bai dauku ba su kansu masu daukan hoton suka dauku ba to da suka je shi sarkin Kano Abdullahi Bayero ana ta dawafi a Kaaba yana ta kewaye Kaaba kawai sai ya ji ana cewa huwa huwa huwa huwa shi bai ga mai ga mai magana ba shi dai ya ji ana cewa huwa huwa shine shine sai ya duba haka ya duba ko ina sai ya ga bai ga kowa ba sai Shehu Ibrahim gaba ana fitowa yana kallon shehu sai ce da shehu wallahi anta anta sai shehu sai shehu ya ce wallahi ana ana to ya zai kaza kaza kaza to kai kaji mulki irin na shehu shehu ne zai yake tambayi sarkin kana yace malam a ina kake yace ani ina wani gari ne Kano a Najeriya ina so ka kawo mana ziyara saboda na tabbatar da kai ne gausin wannan zamani saboda ga abin da naji ana faɗi kuma addu'a da nake tsakani na ga Allah ba kowa nake addu'a nace Allah ya sa in zama sarkin Kano da ciro man Kano ne yanzu na zama sarki Allah ya sa in je aikin haji ina kan kujerar sarauta duk sarakunan da aka yi a Kano ba wanda ya je haji saboda ya za su je haji a jaki ko a ƙarf ran da aka haifi Shehu Ibrahim jirgin sama ya fara tashi a duniya wannan tin oo sha biyar ga watan rajab bayan sallar la'asar ran da aka haifi shehu rannan jirgin sama ya fara tashi a duniya shi sa ka je na cewa kada hassani bil ilmi wata sarifi in kulta kun ya kun bila ta sauyi shehu ibrahim wannan sarki suka shirya shehu ya ce to ka je zan zo bayan tsawon lokaci sai shehu ya ce da su alhaji abdullahi ‘ya'yansa sai ya ce zan je wani gari kano suka ce ina ne kuma kano ya ce wani guri ne a najeriya yau zan tafi suka ce to ai shehu yau ba jirgin da yake tashi ma a senegal a nan a nan dakar shehu ya ce yau kuma jirgin ne kuma zai ɗauke ni ba yau da ba tashin yau zai ɗauka wato shi dan tafiyar nan da ya yi zuwa ƙasar gambia yake ka san daga ƙasar senegal zuwa gambia eh daga kasar senegal zuwa gambia akwai ruwa babba tafke ce babu wata hanya da za ka bi sai dai ta ruwa jirgi ya ɗauke ku da kai da motar gaba ɗaya tsallakar da ku kamar shigen wannan wato ya ukari wannan ibbi ɗin nan kaga ibbi ai sai kan hau kwale-kwale ko a ɗauka a bati ya ɗauke ku a motar gaba ɗaya fita da ku to can na shehu da ya ɗauko shi direban suna tafiya suna zuwa daga ƙarfe shida na safe zuwa shida na yamma ake tashi masu ɗaukan mutane su tsallakar da su kogi sai suka zo shida ta huce an tashi hamma an ɗaɗɗaure jiragen an rufe gurin sai direban ya ce da shehu to shehu gashi mun zo a makara kuma sun tashi sai dai mu koma kaula gobe ma dawo shehu ibrahim ya ce yau za mu kwana a banjol insha Allah ta'ala an farfa gun ba wata hanyar sai wannan sai ya shiru yana sauraron shehu da shehu ya samu bayan wannan direban na motarsa ya samu kafadarsa shehu ya matse sai ya ji gaba ɗaya baya jin tsoro sai ji ya daina cin duk wani tsoro shi direban sai shehu ya ce da shi ka yi wa motar ki mu danna ta cikin ruwa da yawa mota ki direban ya ce kawai sai na danna cikin kogi wai sai ta sha miki ya ce muna keta gudu muna keta gudu ya ce tiri ya ce na huta maruwan ni ban sani ba ya ce na gigi ta ina ta gudu kawai sai shaibaran ya ce in tsaya ga gidan mun zo dama shewa yana da gida a can wanda yake zuwa ya huta har an je ma shi bai sani ba ya ce ga gidan mun zo shi ku wannan fa na agege ya yi ba da labari limamin agege ya ce wallahi tallahi ina cikin jirgi mun dawo daga aikin hajji ya ce muna cikin jirgi kawai sai waɗansu suka fito masu tukin jirgin sai na ji suna cewa dangerous dangerous matsala ta samu jirgin nan ba zai ƙara minti biyar ba za a mutu gaba ɗaya za a tarwatse suna faɗe ya ce ana ihu a jirgi ya ɗimoce maza da mata a yi nan a yi nan ana koce-koce limamin agege ya ce ni kuma kawai sai na kama kwanakiriya shehu ibrahim ya ce sai na ɗauki kwanakiriya kawai ina ta yi ina ta rera kwanakiriya shehu ya ce da na zo wajen da shehu yake ce hasan tuhum bilhayi wal na kiyaye mutane na da Allah subhanahu wata'ala rayayye mai shiryar da halittarsa ya ce ina zuwa daidai nan gun kawai sai na kishe ibrahim a cikin jirgin namu ya ce shehu yana she ba ciki ya ce kawai sai ga shehu a cikin jirgi yana shigowa ya ce kawai sai shehu ya huce ta gabana ya huce na haka na gaskiyar ibrahim ya shige ta gabana ya ce shehu yana zuwa kawai sai ya sami can wajen da ake tukin ya ce sai na ga yana ta danne-danne ba wanda ya gan shi sai ni kadai yana ta tattaba injinan yana tattabawa ya ce sai shehu ya zo ya kuma wuce sai na ga ya bace na daina ganin sa a sannan fa shehu baya nan ya ce sai na daina ganin shehu ya ce kawai sai na ga sun fudo suna murmushi suna cewa jirgi ya gyaru jirgi ya kiliya an samu lafi ana ta mamaki ya ce to mu za mu baka labarin shehu ibrahim shi ya sa shehu muhammadu mushiri na murtaniya yake cewa kai a shehu ibrahim hibirun mahirun mutafannidun fil kashafi wal asrari a shehu ibrahim in ta ku jahilun salni anil ahbari yace kai shehu ibrahim malami ne babba hibirun babban malami ne mahiran kuma gangara wanda ya kai karshe a ilimi mutafannidun kowane fanni ya iya zul kashafi kuma ma'abocin kashafi wal asrari da dukkan asarrai yace shehu ibrahim idan kai baka san shi baka tambaye ni in baka siffa shehu ibrahim yace shehun wato yace shehi ne idza rabba yakunu ka ahmadin idan ya tarbiyanci mutum sai zama kamar shehu ahmad tijani ne ya tarbiyanci shi bai za ta kallama kana misal asma'i yace idan ya zance kuma kai ka ce malam asma'i ne wajen zance da dadin murya da saurin shirya magana da saurin bada amsa to wannan shehu sai yace zai taho Kano yayansa suka ce shehu yau ba jirgin da za shi Kano ana zaune kawai sai ga jirgi ya zo zai huce sai ya sako suna sakowa sai shau ya ce ku je ku gaya masu tukin jirgin nan za su dauke ni su kai ni najeriya aka zo a gaya musu suka ce ku gaya wa shewa ya haƙuri baban ku yi haƙuri ba jirgi ne na ɗiban fasinja ba jirgin yaƙi ne mu sojoji ne mun zo za mu wuce ne ya lalace jirgin muka sako mu gyara ku gaya mai haƙuri aka zo aka gaya shewu shewu ya ce a ku gaya musu taimaka su dauke ni a haka aka tawo da shehu suka ce shehu kaga nan duk gaba ɗaya makaman yaƙi ne ba inda za ka zauna ba kujera sai dai ga wani akwati in za ka yi zama a kai to amma ka sani cikin akwatin duk harsashi ne na bindiga shehu ya ce zan yi zama harsashi kan harsashi shehu ya zauna suka tawo tiyi aka zo lagos aka zo kano aka je je gidan wani ibrahim chalo mai masaukin yan senegal suka gana da shi ya ce ni abokin sarkin garin nan ne to shehu shi kada ya je daga shi sai jakarsa babu dan rakiya sai dai dan rakiyarsa annabi muhammadu domin ya ce rafaka ni min kaula hal aminu fa huwa aminul lahi la aminu yace tun daga kaula in na fara tafiya amini ne abokin tafiya ta shehu wani amini sai ya ce fa huwa aminul lahi annabi muhammadu yana zuwa shikenan shehu har da ya je kofar gidan sarki yana zuwa su ma dogarai ba san shehu ba hijabi san shi ba sun ga mutum da jaka ya rataya kasan shehu da tawabu da kankan da kai ga Allah ya ce ina so a yi mun sallama da mai gidan nan suka ce a mala amma kai bako ne ko ce kwarai kuwa suka ce yawwa ai mun ga alamar bako ne kai baka san mai gidan nan ba ya ce gidan waye suka ce gidan sarki ne ya ce ni malaminsa ne dogare suka ce kai malam mai gidan nan ya fi karfin malami wallahi ba shi da malami sai kuma harin sai shehu ya ce to yanzu da ina so in gana da shi to ya za a yi kaza kaza shehu dama tun a da shi ta nika san wayayye ne zamani tuni wayayye ne shehu ya dauko kwan filim ai malam ba don shehu ibrahim ba malamai da sun sha wuya farko wanda ya fara hawa mota a najeriya a malamai an ce shehu sani kafin gani sarjano ya ba shi mota amma zagi da hayaniya da malamai sun zama yan duniya to yanzu malamin in bai da motar ma ba a yadda malamin ba ne shi yake gani bai san komai ba ma mai motar duk shawu ya zo mana da wannan ce zamani ya dalfil wajen higayar mukaddare a ruhu wa aka duda iman lamu kammada amma da kamun zamanin shehu riga a yayyage mutum yana shan wahala ga yunwa ga takashufi ga ishirwa ga musiba she Ibrahim yana zuwa kawai sai zo mana da ni'imomi ka sa riguna manya manya ka hau manyan motoci ga kyawawan mata a gidanka kuma ga Annabi Muhammad ya yi mana wannan wahalar da ana ta faman shan wahala ta rayuwa yanzu ga shi kaga mai faskare da waya handset da wannan wayar baka isa ba amma ga duk wanda yake masallacin na ɗaya ne wanda bai da wayar duk fara shehu ibrahim ce gaba daya duk fara shehu ce kamun shi ba wannan sai shan wahala ta rayuwa da matsi amma ga shi yanzu muna cikin nema ga fanka tana fifita mu ga fitila kamun haihuwar shehu duk ba wayannan abubuwa duk shi zo mana da waɗannan abubuwa sai mu Allah ya ƙara mana san shehu shehu ya ɗauko compliment card ya ɓallo shi mai lambobin wayar sadin nan na ƙasar Senegal na irin ta ƙasa nan ta da ya ce a kai wa sarki aka shiga ana miƙa takarda sai ta faɗa hannun wato ainihin walin Kano Suleiman shi kuma da shi aka je aikin hajjin nan da sarki ana kaiwa shi sarki ba a zauna fada ba daga shi sai hula habar kada da irin yan shara ta hutu a gida wadin kano suleiman yana duba takarda kawai sai ya ce a anya ba wanda muka yi da shi a gurin manzo Allah bane sai fito waje yana fitowa yana zuwa kawai sai ga shehu bai tsaya ya karbi jakar shehu ba sai shiga gida a guje sai ranka ya dade shehu ibrahim ne na kaulaha ya zo da shi ɗan rakiyar da sarki gaba ɗaya suka fito waje hi suka yi waje dogarai suka biyo sarki suna jarakin jarakin ha shi kintsin yake nema shi sake ya kintsa shi yana fitowa su waɗansan ba su karɓi zakar shehu ba san shi ba ayyo sarki yana fitowa kawai ya durkusa ya karbi zakar shehu ya rataya sai gashi ana kokawa da dogarai da yan fada ana ya bayar sarki ya ce ni ne hadimin sa yau suka shiga da shi cikin gida ya karbi shehu ya ce din malamai su zo su kai da sahibul failati malamai suka je shehu ya dauki littafin kashiful ilbas ya ba su ya ce ku je ku duba wannan kafin na zo kasa akwai waliyin da bai da ilimi amma waliyi ne amma bai da karatu to shi shi ibrahim da kaga gaba da duniya kawai dole an sallama shi yana da ilimi na nahawu na sarfu na tasarifi na mantiki duk iliman ne yana da su muhakkiki ne mudakkiki ne kuma shehu ibrahim katiban sha'iran muharriran muhakkik duk gaba da iliman nan Allah ya bashi duk wannan ne ma magana abin da Allah ya bashi ne na shari'a na ni'imomin ma zahiri ba maganar waye shehun ba ake ma magana a to an maganar shehu ya ce duk wanda ya je aikin haji kanshi na je ya sheka ya dawo haka ya faɗa ba ka da hufi sharki wal garbi ba tadan ila makatin illa li shammi shazayi ba su yanke dazuzzuka ba duk masu zuwa maka shehu ya ce wanda duk ya je maka ya dawo kanshi na ya je ya sheko ya dawo a da aka yi jim wai mai shau yake nibi sai ce walim la wa ainihin yau ma ainihin muhammadi baran da na fito muku da abin fili yace kai a yau fani ne ma annabi muhammadu ainihi na a yau yace ainihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sarasirhu fi haikali warwai sarkin kano ya ce malamai ku zo malamai suka zo suka gana da shehu suka duba littafinsa suka ce wallahi wannan shine sahibul ilmi akwai wani malami mai wada sanan su san shi a Kano aka yi shi wai malam mutun yawa bakin ruwa shine malamin wayancan malaman na da ne can to sai suka ce bari su kaiwa malamin su in yi musu izini su bu shehu dan ba da wato ainihin kaidar shari'a suna zuwa suka kai man littafin shehu sai sai to zan yi nazari a kai da ya duba littafin sai ga abin da shehu ali sai ya rubuta dan nan wannan shimfiɗa ta farko sai ce kai wannan an ziga shi da yawa an ma kirarin yayi yawa mai wannan littafin sai an biya gefe ha sai da dare yayi ya kwanta bacci sai aka hana shi bacci sai ya tashi sai ya kasa bacci kawai gaba ɗaya sai aka yaye mai hijabi sai ga baki ɗayan waliyan duniya sun tara a gurin an taru waliyai an yi tutturundo sai ga shugaban waliyan kuma shi Ahmadu Tijjani yace ku yi alwala daidaita sahu hada kafana za mu sallah shi wannan bawan Allah ya ce shehu me za a yi?" ya ce muna jiran shugaban halitta manzo Allah ya zo ya mana limanci ya ba mu sallah za a shi ne limamu ya ce to ni ma barin tsaya yi da ni duk a lokacin idan sabi fa duk ana ta jiran shugaban halitta manzo Allah bai samu zuwa ba kawai sai aka ga shehu Ibrahim ya ceto kawai sai ga shehu Ibrahim ya ceto tankas tankas irin tafiyar nan tasa kada shi yanzu kamar ku da ga shehu Ibrahim ba wai kai malam la ilaha illallah kira kawai kira kawai ta halitta kira kawai ta halitta ta jiki idan ka kalli shehu ibrahim sai ka sallama dan shehu sani kafin ga yace wallahi ban taba ganin shehu ibrahim ya shiga ta zaba ta zahiri ba sai da muka je madina gurin manzon Allah yace muna dusar raulan nan ta ma'aikin Allah yace sai yace kowa ya cire takalmansa kuma mu sauka daga mota yace mu tafagar yace muna tafiya yace da muka ga koriyar kubban nan ta bayyana a sama ta dan abdullahi yace kawai da na kalli shehu sai na ga ya canja duk kamanninsa sun canja baki daya yace idan shehu kamar garwashi na wuta yayi jaja jir ya zuke da gumi yace kawai sai na ji shehu yana salamun ala kabarin habibul mufariki yana kai gaisuwa ga kabarin annabi muhammad shehu sani kafin ga yace kafin ka ce me da shehu ya wani irin kara ya ce mun rirrike shi ni da sheman tijjani da shehu ya juya haka ya ce duk sai da ya tarwatsa mu gaba daya duk sai da ya watsar da mu ya ce haka aka yi a wasu saboda ta suma da ta buɗe shehu ya mana to wannan bawan Allah ya ce kawai sai ya ga shehu tankas tankas yana tawa sai shi amma tijjani ya ce to muna ta jiran manzo Allah ya ba mu sallah manzo Allah bai karaso ba kai ne halifa annabi Muhammad shige kai mana sallah shehu Ibrahim ya shige gaba ya musulmanci sallah wannan fa yana farkawa daga wannan halin da ya dawo sai matsayin gidan sarkin kano neman shehu aka ce ya tafi kaula ya je kaula aka ce baya nan yadda inda ya je ba su je haɗi ba sai ya ce kai ni dai na sallama na miƙa wuya ba na jayayya ya ce kai tijjani saman ma tijjani zangon bare bari ya ce ɗauki alƙalami ka waƙe shehu ibrahim shi ka ya ce sirri sirri gausul asari khattamul kitabi adamul arwahi ihdama ala rakabat sami suratul ismi al khafi khas sudan al asami majma'ul hamarat ayn al ayn hatta al gamami dawr anwar al muhit al bahr marsa kull rani Allah sai yan wai da aka ce shi Ibrahim to magana ta kare ko bai ko bai mai majalisi ba inda muka zo mu kalli fuskar yan uwa masoya dan ba masoya a duniya billahi billahi lillahi ilallahi duniya gaba ɗaya babu kamar yan fayar shehu ibrahim ka yi tafiya da ɗan fayara kai kallo ka ga yadda duk inda ya je a duniya yana da masauki kai kuma wanda ba ɗan fayara ba sai dai ka kwana a tasha wallahi ko ka wulakanta ko ka kwana kan titi amma ɗan fayara je ka duniya duk inda suka je suna da masauki kawai a bai gaya ma ba ya ce ba iya nan ba ne lihon koka na je kasar hong kong min koka na je bangkok bisini na iya na shiga can cikin birnin sin na kasar china bilahore bilhindil kadimi imarata na shiga lahore na kasar india imaratan sittin suna hade da pakistan na shiga nan kasashen nan na duniya ba inda shehu bai je ba sai america kawai to america a nan ne ya ajiye musu imam hassan sisa a nan imam hassan sisa kamin ya bar duniya sai da ya gaya mana ya ce yanzu guraren da ake maulidi a kasar amerika ya ce guri 500 amerika ya ce guri 500 wanda ya kafa maulidin annabi muhammad cikin turawa amerika ma gaba daya kuma wai wani ya je wato ainihin kasar china kawai a wani kanti sai ga wutan shehu ibrahim a china sai tsayaye haka yana kallo yana mamakin wai a ƙasar cana ga hoton shehu shi da shugaban ƙasar cana wancan hoton nan da suka yi akwai wani hoto da suka ɗauka suna shan ataye shayin nan ataye shi da shugaban ƙasar cana kuma ka san shehu ibrahim shi ba mai matafinta a duniya an kaga an yi tafinta saboda mutane ku ji ne amma shi dan ya je kamar shugaban ƙasar cana ai yana cananci shehu ibrahim ma ya iya turanci ya iya latin yare ya iya shi ne ai malam mudi salga na kano shek mahmudu salga ya yi mamaki ya ce ina gidan sarkin kano ina karami ya ce ina can gefe ga mazafi a jikin shehu sai yake cewa an ce kudidi yana jin yarukan duniya yanzu shehu yana jin hausa kuwa a zuciyarsa kawai ya ji wannan shehu yana can kawai sai dago hannu sai ce masa ya kama hamudu salga da hausa fa kowa yana ji sai shehu ya kama kunnen sai ya ce je ka kasuwa ka siyo tsakiya ka sa mata zare ka kawo mu karshen hausa ba karshen hausa tsakiya karshen hausa fa tsakiya shehu mahmudu salga yake gaya mana ya ce wallahi ni ba hausar da shehun ya ce ta ban mamaki ba ya ce abin da ya firgita ni da shehu ya san abin da yake zuciya ta ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce to kaga da wani abun ma na faɗa mara kyau shehu ya ji billahi lazi shi sa ya ce hayati wa immitu kai har a yanzu wallahi tallahi ina tabbatar ma kai duk ma mai imani ana ya sani har yanzu shehu ibrahim yana nan kai nan ka ne baya ganin sa fa in yaku jismani bisin gala innani bi ruhi la dan zakal habibul mubarak idza saraful waruna an dafanu jussati bagaitu bihi ahaya yawmil qayi ga mutane sun tare sai ce suna ta tura kasa a kaina wai na mutu ana Allah ya ji kansa ya man rahama shehu yace to idan saraful waruna da mutanen sun watse kowa ya kama gabansa baki tubi a hayani ma sai tafiya ta kawai tafiya ta yace an fita rayu da annabi Muhammad yawmi na rayi har zuwa ranar tashin kiyama ranar da zamu haɗu da ma'aikin Allah shi yasa kaga shehu radiyallahu ta'ala anu haka yake lamarin sa kawai sai dai Allah lamarin shehu to sai dai Allah ka iya kokarin kokarin kokarin ka kawai wajen sai shehu ka ji kawai shehu Ibrahim ya narke ma kawai zuciya wannan shine da ka waiwaya ka waiwaya ka duba kawai sai ka ce shehu ibrahim kai akwai shi ta ƴaƴansa fa ƴaƴansa wayanda shi ya haife su su inda suke jin shehu a jikin su sun fi mu ba sai maganin shehu shi ya haife su yan sai da aisha matar shek sana wani din nan idan fa za ta tashi sai ta ce ya shehu ibrahim in za ta zauna ta ce babanta ne fa shehu in za ta zauna ta ce ya shehu ibrahim in za ta tashi ta shehu ibrahim komai gaba ɗaya kawai saboda shi ne sahibul belit Allah ya riga ya ɗora shi ya naɗa shi sai ce jaral kalamul a'ala alƙalami daga halara ta ilahiyya ra ya riga ya zartar da hukunci bi anni mu'allaf ni madaukaci ne tuni ragami kullu uluzi dan turmaza hancin dukkan wani katon kafiri Allah tuni min haka kai da shehu ya tafi ya tafi sai ce jiharan laqitul mustafa bi uruzi la ilaha illallah ce jiharan laqitul mustafa na hadu da mustafa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace jiharin afili bi uruzi ila Allah lokacin da na tafi miraji ga Allah to na haɗu da annabi Muhammad a fili mizal wakati yace wannan lokaci wakati khuruji yace lokacin da na fita daga cikin kaunu mizal kaunu wakati khuruji san da na fita daga cikin kaunu yace ruzu'i min al maula li ahmad nazila Allahu akbar sai dai a dai kan daga sakawa shehu shehu radiyallahu ta'ala anhu mun gode wa Allah mun gode wa shehu Ibrahim alhamdulillah shehu ya taimake mu kware da gaske alhamdulillah mahaifiyarsa take ba da labari tace wani lokaci take gaya wa shehu tace ga ka kana yaro karami amma fa mutanen duniya sun yi kanka ina jiye maka tsoron makiya mahasada ina jiye ma tsoro shau ya ce ki haƙuri ba abinda zai same ni ka faniya makarar makiri na wakai duhun kafar rubba wal ba a sa'a anniya wal jafa ka faniya sharrul jinn wal insi man nafa dujal bagai wal aswayi fi nuri mustafa ai saboda soyayyar mahaifiya da ta ce to haka ne amma da ina jin tsoron mutane sun ma yawa sai shau ya ce kin ga umma barin baki wani labari ya ce wata rana sanda kika dau ciki na ina cikin ki la ilaha illallah ce ina cikin ki kin tafi gona kin je ki kai wa mahaifina fara a gona ka san shehu radiyallahu ta'ala nu duk afirka shine shugaban manoma a zamanin da ake noman ba ba wai ce ma zaune bane yana harkar jada jadan shehu ibrahim duk afirka ba mai noma kamar sa shi za shi ta koyi na in ka zo wai wai wannan a kai ma hadiya sai dai shi ya baka sai da ita a ga wanzami ne fa ma aski a maka wanzami yawa shehu aski ya nemi aski duk wanda ya zo wuce sai ya ɗebo kuɗi mai nauyi mai nauyi ba kuɗi kaɗan ba sai ya ce ga kuɗin aski sai ya sa a ƙarƙashin buzun shehu ga kuɗin aski ga kuɗin aski aka tara kuɗi masu yawa an gama ya shehu aski alhaji sani awali shi da alhaji barin jim suka ringa ɗiban kuɗi suna lodawa suna dannawa a cikin leda suna dannawa a leda sai suna kuskus shehu ya ce kai me kuke ne na ji kuna kuskus kuna tattauna suka ce a muna shirya ce wai me ya kamata a bawa mai aski shehu ya ce ba ban gane me ya kamata ba suka ce wai ladansa na aski shehu ya ce ka dala gaba ɗaya kudin mai aski ne ku bashi ya ce duk kudin wanzami ne duk wanda ya zo cewa yake yi ga kudin aski su dawa ku bashi kudinsa haka kawai ku ce wani ku bashi kudinsa don daga lokacin wanzami ya daina aski ya kudi ya tafi to shi aka shawu yake to mahaifiyarsa ta ce shawu sai yake cewa da ita wata rana ina cikinki kin dauki fara kin tafi ki kai mahaifina a gona sai kika tuntube da wani dutse kika tangada haka zaki fadi sai wani mutum ya fito a wajen ya tare ki haka baki fadi ba sannan mutumin ya bace yace kin tana wannan lokacin tace ah ai na tuna wani mutum ne da farin rawani da fararen kaya da farin saje kato ya tare ni ban fadi ba tace amma san da aka yi wannan ba kowa a gurin mu bi ne kawai sannan kana ciki na shehu ibrahim ya ce ni ne wanda na tare ki baki fadin ba yanzu kai idan ba kana da kasarfan imani ba ba faife shi ba to amma kuma me wannan ya gaya maka me wannan ya gaya maka abbasu dan abdul mudallib na'am da yazo yake wa manzo Allah waka ko yace urita naril halila annabi ibrahim da kai aka shiga wutar annabi ibrahim saura shekara dubu a haifi manzo Allah amma dan wam amma cewa yi da kai a wutar da ba kai sai ya sai ta kona shi tarkabu safina kuma da kai aka shiga jirgin annabi nuhu sanan ba haifi ba manzo Allah ba yace da ba kai kibewa zai yi da shawu ya ga mahaifiyarsa wannan sai mahaifiyarsa sai ta fashe da kuka kawai sai ta ce ka yafe min hijabin ganin ni na haife ka la ilaha illallah kai da Allah duba ka ji wata magana ka yafe min hijabi na ganin cewa ni ina haife ka sai wata kai shehu sai dai hakuri to Allah bar mu da shehu Ibrahim amin saboda lokacin ya dan tura kuma akwai masu jawabai sosai insha Allah wannan tunda Allah ya sa mun hade da wannan shehi ne albarka wani lokaci insha Allah na san za a shishire taruka kuma za a karbi lamba waya in ina Najeriya na san za a shigo za a zo a yi abin an nitse yawa da komai a face kolin gaba daya a faɗa abubuwan da daidai ma wanda hankalin zai ya dauka dan shau ya ce ina mutane har yau ba sa ganin abin da nake gani ala la tashiri hal yara nasu mara walakin sudurul arifina qum su kansu arfan ya sai kaburbura ne zukatansu ba ma bude su ba yanzu kai da kake arfin akwai abin da in shehu ibrahim ya faɗa sai ka sai ka nemi ka hauka sai ka yi dum kawai ka rasa wannan ina ne mafita ina za a ne amma saboda wani abu na shehu da hada shari'a da yake ya hada shari'a da hakika mu daya kawai da ya ta sai ce fa ahmadu sirrun zati wa zati sirruha sai ce huwa al-ayn ayn al-ha'i wal hawa aynuhu akai ka gane yayi me ake nibi ko to Allah ya taimake mu Allah la ilaha illa Allah la ilaha